بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 27 ga watan zulqida hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 daidai da 25 ga watan biyar miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin al-qutufu dawani wanda sharhi ne na nuniyatul qahtani ta imam al-qahtani rahimahullahu ta'ala wanda dr suhaimi hafizahullahu ta'ala ya ainihin wato yi wannan kuma shine zai zama majalisin mu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka kuma in ba manta ba mun karanta baitika ne guda biyar wanda sharhin waɗannan baitoci muke ta yi har zuwa yanzu inda darasin da ya gabata muka yi ainihin wato shari muka karanta sharhin baiti na biyu da na uku na uku da na hudu wanda kuma a yau insha Allah za mu karasa shi karashen baiti na hudu din bayanan da aka yi a karkashi sannan kuma sai mu karasa baiti na biyar wanda su shine cikon baiti guda biyar da muka yi a karan farko in ba ku manta ba mun yi baitin yassir bihi amri wa aqdi ma'aribi wa ajir bihi jasadi minan nirani sannan mun yi baitin wa hadud bihi wizri wa akhlis niyyati wa shudud bihi azri wa aslih shani to insha Allah to wannan to to idan yan uwa ba su manta ba a wannan baici na hudu wa hadud bihi wizri wa akhlis niyyati ma'ana ya Allah madaukakin sarki ka sariyar da zunubaina a bihi da shi alqur'ani wa akhlis niyyati ka kuma tsarkake mun niyyata washdud bihi azri ka kuma karfafu ka karfafu gwiwata da alqur'ani wa aslih shani ka kuma gyara sha'ani na baki ɗaya duk saboda rukona da alkur'ani da imani na da alkur'ani da kuma aiki da alkur'ani to wannan gaba mun ɗauke ta kuma mun ji abinda ta ƙunsa muna cikin bayanin ta ne sai ainihin wato lokaci ya cin mana musamman wakshib bihi durri a afwan ai kawai mun shiga baiti na biyar ma ko to na biyar din za mu shiga amma ba mu gama wancan na hudun ba kamar ko ni sai daga kamar mun tsaya a daidai inda yake cewa huwa alladhi yaj'alu lana min kulli hammin farjan nan ne ko yawa to kaga ba mu karasa shi baiti na abin nan din to yawwa eh haka ne mun karanta su ai muna cikin sharhin ne mun karanta ayar amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu su'a ko wa yaj'alukum khulafa al-ard to mun karanta ta mun fassara sai kuma lokaci ya cin mana za mu tsaya dai za mu tashi daidai gabar da yake cewa huwa alladhi yaj'alu a nawa dai shafi na 66 ne shafi na 66 قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي هو الذي يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية wato karkashin fassarar ayar amman yujibul mutarra idza da'a akwai wanda ya isa ya amsa kiran wanda ke cikin tsananin musiba wanda ke cikin tsananin bukata akwai mai iya amsa kiransa lokacin da ya kira don neman agaji da ɗauki da tanyo in ba Allah ba, akwai wanda idan wata cuta ta shafe shi akwai mai iya yaye masa wannan cutar ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, to amsar shi ne babu, domin Allah maɗaukakin sarki huwallazi ya ja'alu lana min kulli hammin farjan. Allah maɗaukakin sarki shine wanda yake sanya mana mafita a kowace irin damuwa. karamarta da babbata duk damuwar da muke ciki babu mai iya fitar da mu daga wannan damuwar duk azancinsa duk basirarsa duk hangen nesansa duk iya tafiyarwa da gudanarwarsa in mun shiga damuwa ba mai iya fidda mu daga wannan damuwar sai Allah wa min kulli dhiqin makhraja babu mai ba mu mafita daga dukkan wani kunci in ba Allah ba wa min kulli bala'in afiya babu mai kawo mana wato lafiya daga dukkan wani bala'i bala'in yunwa bala'in rashin tsaro bala'in talauci bala'in cututtuka da sauran ibtila'o'i babu mai kawo sauƙi ya yaye waɗannan ibtila'o'i ɗin in ba Allah ba fayajibu a ƙarƙashin haka sai ya zama wajibi ne an nukulisan niyyata lahu abinda Allah yake bukata mu tsarkake niyya gare shi fi dalabi kashfi durri wajen neman yaye wata cuta da take damun mu kare zama a fatar baki ne muke neman Allah ya fitar da mu daga damuwar daga a fatar baki ne kuncin da muke ciki muke neman mafita a wurin Allah daga a iya fatar baki ne ibtila'o'in da ke damun mu kawai muke neman Allah ta'ala ya kawo mana sauki a'a mu tsarkake niyya ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda da cewa babu mai mana wannan aiki in ba shi ba wajen neman kwaranyewa da kuma yaye addur cuta li'anna Allah wahdahu domin Allah madaukakin sarki shi kadai alqadiru ala kashfi shine wanda yake da iko cikakke ala kashfihi akan yaye wannan cuta din fallazi qaddarahu wanda ya kaddara wannan cutar huwa alqadiru ala izalatihi shine kuma mai iko akan gusar da wannan cutar Allah maɗaukakin sarki shi ya ƙaddara wannan musibar, shi ya ƙaddara wannan ibtila'i, shi ya ƙaddara wannan rashin lafiyar, shi ya ƙaddara wannan rashin tsaron, shi kaɗai ne mai iko wajen gusar da wannan matsala. Waddurru, to me ake nufi da addur domin an ce wa yakshifu su'a. Me ake nufi da addur wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illahu shin addurru kalmar ta kunshi iya rashin lafiya ta jiki sai ce kalmar addurru yashmalu ta game jami'a anwa'i sharri dukkan ilahirin nau'o'in sharri minal amrad kama daga cututtuka wa taslidil a'da da wato samun damar abokanan adawa da kiyayya a kanka والمصائب da musibu allati ya hasulu lil insan waɗanda suke faruwa ga mutum duk ana kiransu addurru da hakan aka ce addurru duk nau'in sharri ya shiga cikin faɗin addurru rashin lafiya kowace iri ce ta shiga cikin addurru dukkan wani nau'i na gallaza ko samun dama da abokin adawarka makiyanka za su samu a kanka wajen cutar da kai ya shiga cikin abdur dukkan nau'o'in musiba a kan kanka a iyalanka a dukiyarka wannan di yana cikin faɗin abdurru fahuwa don haka anan imamul kahtani ya tawassalu ila Allah yana kamun kafa da Allah an yakshifa da ya yaye ayya durrin dukkan wata addurru masahu da ta shafe shi na fata an gane dukkan nau'in addurru da ya shafe shi to sai yake neman tawassuli da kamun kafa zuwa ga Allah Allah ya yaye masa ya kwaranye masa wannan addurru ɗin da ta shafe shi kama hakallahu kamar yadda Allah ta'ala ya ba da labari an ayyuba alaihi salam game da annabin Allah ayyub alaihi salam Allah ya ce wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin ka tuna lokacin da annabi ayyuba alaihi salam ya kirayi ubangijinsa yana mai kokawa yana mai kai kukansa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ce ya Allah anni masaniyar dur ni kam addurru ta shafe ni cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimina ya Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai ya Allah ina neman agaji ina neman taimako da tallafi da tausayi da jin kanka duk wani wanda zai kawo min ɗauki da tallafi duk wani wanda zai nuna min tausayi da jin kai ya Allah bai kai ka ba ya Allah ina neman ka kawo min ɗauki da mafita kai ne mafi jin kan masu jin kai in jiwa annabin Allah ayyub alaihi salam suratul anbiya aya ta 83 fa yajibu sai ya zama wajibi annal ja'a ila Allah mu dinga fakewa da Allah kar ka fake a bayan kowa in ka fake a bayan wani ba Allah ba to ka fake a wani wuri wanda yake babu inuwa a gurin babu wani makari kamar ɗan ƙwaya ne ya zo ya jingina ko ya zo ya tsaya a wani guri ya dinga ganin ya ɓuya gashi duk kowa yana ganin sa a fili amma shi gani yake kamar ya ɓuya to irin abin da kai kenan an gane ko ko ba kwa gani sai mutum ya zo wannan gurin sai ya dan samu wani guri ya buya wai duk ba a gan shi ba fi dalabi kashfi dur wajen neman yayi wato wato yayi cuta wa qawluhu fadin imamul kahfani yace wa haqiq taubati ya Allah ka tabbatar da tubana kalimatu wa haqiq kalmar wa haqiq wara'aha ma wara'aha min ma'ani akwai abin da ke tattare da ita na ma'anoni masu yawa wara'aha kaga wannan kalmar haƙiƙ a bayanta ma wara'aha akwai abubuwan da suke bayanta take kunshe da su min ma'ani na ma'anoni id domin laisal murada bit taubati ba wai in an ce tuba ana nufin kawai mujarradun nudiki bil lisan iya furtawa da harshe ka ce Allah na tuba da harshen ka ba shi ne ba shi ake nufi da tuba ba autar dadil kalimat ko maimaita kalmomi astaghfirullah wa atubu ilaik astaghfirullah wa atubu ilaik astaghfirullah wa atubu ilaik wannan maimaita kalmomin ba shi bane haƙiƙanin abin da ake nufi da tuba wa innama kawai labudda lalle ba makawa fiha a cikin tuba minaltizami shurut sai wanda yake sanya tuban nan ya lazumci wasu sharuɗa allati dalla alaiha alkitabu was sunna waɗannan sharuɗan alqur'ani da sunna sun yi nuni zuwa ga duk wanda yake so ya tuba to ya cika waɗannan sharuɗan wa farqun baina mujarrad at-talaffuz bit-taubati wa baina tahqiq at-tauba sannan mutum ya gane akwai bambanci tsakanin iya furta lafazin na tuba da kuma tabbatar da tuba. Tabbatar tuba ta haƙiƙu tauba yana da bambanci da annuɗuku ko a talafuzu bi tauba. Na fata an gane. Wani zalika don haka ne wasafa Allahu Azza wa Jal, Allah mai girma da ɗaukaka ya sufanta a taubatal haƙiƙiya tuba na gaskiya na haƙiƙa ba tuba ɗan jabu ba na fatan baki bi taubatin na sohe Allah ta'ala sai ya sufanta ta da tuba na gaskiya kashi a gashi akwai tuba na gaskiya akwai tuban muzuru ma'ana tuban muzuru shine wanda ya shine a fatan baki na fatan gane amma tuba na hakika na gaskiya shi Allah ta'ala yake so mu kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani tubu ilallahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya in tubanka na gaskiya ne Allah ya sani za ka iya boye min za ka iya yi min ɓadda sawu ka ce ka tuba in ɗauka ka tuba amma Allah maɗaukakin sarki ba mai layance masa in da gaske ka tuba in tubanka taubatan nasuha ne Allah ya sani idan kuma tubanka tuban muzuru ne ya kama yau kuma gobe ma zai in ya haɗu da ɗan tsakin mutane zai kuma kamawa in irin wannan tuban ne Allah maɗaukakin sarki ya sani suratul tahrim aya ta takwas wa kaifa tatahaqqaqu tawbatu to yaya tuba yake zama na gaskiya ya ake samun haƙiƙanin tuba tatahaqqaqu bima zakarahu ahlul ilm tuba na gaske yana tabbatuwa ne da abinda malamai ma'abuta ilimi suka ambata min shuruɗi taubati sadiqatin nasuhi na sharuɗan tuba tuba wadda take ta gaskiya wahiya ga sharuɗan kamar haka al-iqla'u min adh-dhanbi tumbukuwa daga zunubi in aka ce tumbukewa kaga hassaiwa kenan shi ake kira da al-iqla shi yasa kalmar sai dai ka ce tumbukewa tujewa in aka ce an tumbuke kaga hassaiwa gaba ɗaya an jijjigo shi to sharaɗin tuba na farko laifin da kake cewa Allah ka tuba Allah ya gani har cikin zuciyarka ka tumbuke hassaiwa daga wannan laifin sharaɗi na farko kenan ina fata an gane in ya zamanto har yanzu bishiyar tana nan ta zunubin saiwoyinta suna nan a cikin ƙasa reshen kawai ka kakkaɓe har yanzu baka cika sharaɗin tuba ba me yasa saboda iya ganyayen kawai ka kaɗe amma jikin bishiyar da saiwoyinsa a cikin ƙasa yana nan lallai gobe jibi gata za a iya ganin wannan ganyayen sun kuma me sun kuma tsurowa da haka in tuba ba a tumbuke laifin ba a tumbuke shi ba to saiwoyinsa suna nan da zarar mutum ya je gurin laifin akwai yiwuwar ya kuma aikatawa da zarar mutum ya haɗu da irin waɗannan masu laifin akwai yiwuwar ya kuma koma ya ci gaba da aikatawa da zarar damar da yake samu ya aikata wannan laifin ta kuma samuwa to akwai yiwuwar ya kuma koma ya ci gaba da aikata domin dama ba tumfuke laifin yayi daga zuciyarsa ba gaba daya an fahimci wannan shine sharadin farko ai tarkuhu ai ma'ana barin wannan laifin bil kulliyati kwata-kwata gaba daya wa tarku muqarafatihi da barin tsurwurtarsa ma'ana barin aikata shi wal bu'du anhu da kuma nisantarsa mutum ya ce ya daina shaye-shaye amma ba yanzu abokansa duk su ne haka bai nisanci abun ba suna nan suna ganin ya zama wani iri suna masa tsaya ana abin nan kuma shi ma wani lokaci wani zai iya mai gori ya ce kai wannan ni lokacin muna kaza kaza sai ka je abin nan to in an isa sai ka ji mutum ya kuma koma da haka shi yasa za ka ga lokacin da wannan mutum ya kashe mutum ɗari ko casa'in da tara ya cike na ɗarin ma ai daga cikin abin da aka gaya masa cewa ya bar nan inda yake ya koma wani sabon wurin inda mutanen kirki suka fi yawa wannan na daga cikin abin da ke taimakawa tuban ya dore wadda take sa mutum ya yi lalatar sai daina zuwa gurinta ya ma daina zuwa unguwarsu kaga sharaɗi ne na amma har yanzu yana zuwa zance ya dai ce wannan shegantakar da suke ya daina amma da yana zuwa gurinta hira yana kiranta a waya a kaga ba har yanzu ba a yi al'iqla'u min adh-dhanbi din ba ina fata an gane wal azmu sharaɗi na biyu niyya ala adamil audati akan rashin komawa zuwa wannan laifin a inda ma ta talaffaza bi tauba la tufakkir fil audati ila hadha dhanb ai ma'ana lokacin da kake furta ka tuba to la tufakkir fil auda kada ma ka yi tunanin sake komawa ila hadha dhanbi zuwa ga wannan zunubin albattata kwata-kwata ai ma'ana anna fi kalbika azman akidan ma'ana a cikin zuciyarka akwai wata azama wata niyya mai ƙarfi ala Allah ta'uda ilaihi da take wato niyya ce mai ƙarfi da take ɗauke da ba za ka sake komawa ba ilaihi zuwa ga shi wannan laifin marratan ukura wani karan daban wani lokacin daban wannan shine sharaɗin tuba na biyu wa sharɗu thalith sharaɗin tuba na uku الندم على ما فات sharaɗi na uku shine annadamu alama fata wato yin nadama akan abin da ya wuce mutum ya cin uku ya daina ya kuma sa wa zuciyarsa ya yi niyyar ba zai sake ba amma duk da haka duk sanda ya tuna da abin da ya aikata a baya yana nadamar haka bi an ta ta'assafa ta yanda mutum zai dinga takaici alama badara minka bisa ga abin da ya faru daga gare ka min taqasirin na gazawa fi jambillahi abin da ya shafi janibin Allah subhanahu wataala abin da ya shafi haƙƙin Allah lalle ka yi wasa da addini ka yi wasa da sallah duk da yanzu ka tuba kuma ka gyara kuma tuba na gaske ka yi amma har yanzu duk sanda ka tuno wannan abin ranka yana ɓaci kana jin baka ji daɗi ba kana zargin kanka me yasa ka aikata fala tadhhab kar kuma ka tafi ta tahaddathu bi maktarafta ka dinga hirar abin da ka aikata min jara'imin na laifuffuka wa ma'asi da sabo ala sabili tanadduri ta hanyar raha da kakaci wa tafakkuhi da nishadi mutum ya aikata laifin ma amma ya zo yana bada labar a ai lokacin a kamar 2000 kaza din na haba mala ana Allah mutumin ai kaza yana tafawa ma'ana yana ma jin daɗi da nishadantuwa da bada labarin irin alkafurar da yayi da to kar a samu wannan wa innama labudda an tandama lallai kawai ba makawa ka yi nadama kamata yi nadama ta bayyana a rayuwarka wata tamanna kuma ka dinga buri alnaka laulam tafa'al ka dinga fata da burin ina ma baka aikata wannan laifin ba ka fatu ba ka ce ba za ka sake ba amma duk da haka duk sanda ka tuna kana takaici kuma kana ta cewa ina ma wannan laifin baka aikata shi ba hadha idza kana dhanbul matubu minhu wannan sharuɗan guda uku ala gafarta malam da kaji an ambata idza kana dhanbu idan ya kasance shi zunubin almatubu minhu wanda zaka tuba daga aikata shi ya ta'allaku bi huquqillah yana da alaka da haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala to shine ake bukata ka cika sharuɗa guda uku al-iqla'u min adh-dhanbi al-azmu ala adamil auda annadamu ala ma fata wannan kuma dama malam abdurrahmanul akhdari ya ba ya ga maka tun a karan farko an fahimta ko to idan laifin zunubin haƙƙin Allah ka taba to sharuɗan nan guda uku ake so ka cika wa amma idza kana yata'allaqu bi huquqil adamiyyina amma idan laifin yana da alaka da haƙoƙin bayin Allah 'yan adam fasammata sharɗin rabi'un to akwai kuma sharaɗi na hudu ma'ana idan mutum ya zama laifin da ya aikata haɗin yana da alaƙa da haƙƙin ɗan adam to kuma sharaɗi ɗaya ya ƙaru ɗoriya akan waɗancan guda uku wa huwa shine raddu huquqin nasi allati alayka ala gafata malan kamar yadda haƙoƙin mutane da suke kanka haƙoƙin mutane da kai rubda ciki a kansu mayan musu da kayan su karka ce ai na riga na yi tuba tawbatan nasuha na yi al-iqla'u min adh-dhanbi na na yi niyyar ba zan sake ba kuma ina nadama akan haƙoƙin jama'a da rubda ciki da mutum yayi akan haƙoƙin jama'a wannan tuban bai karbu ba mutanen da ka zalunta mutanen da mutum ya cutar mutanen da mutum ya ci zarafi mutanen da mutum ya cinye haƙoƙinsu mutanen da mutum ya dinga ainihin wato ya dinga danne musu haƙoƙinsu to ya mai musu da haƙoƙinsu sharaɗi na hudu ke tubanka ba zai zama an karɓe shi ba fa sai kayi wannan sai kayi raddul mazalim zuwanka umara ɗawafi bakwai sau bakwai komawarka aikin hajji sauke alƙur'ani da ashafa da dala'ilu wallahi ba zai kwace ka ba wurin Allah in ka je wa Allah kana da haƙoƙin jama'a a hannunka wanda zai kwace ka kawai alagafarta malam dauki haƙi mai yawa mai kayansa ina fata an gane yake cewa fa in wujidat bi ainiha idan an samu wannan haƙƙin na ɗan adam ɗin da ka danne in an same shi gashi a abin ayyanawa an same shi ainihinsa gashi a adatta mayar da shi haƙƙin dama gashi sai ka ji wannan karatu sai ka ƙudurci niyyar kam za ka tuba to sharuɗa ga uku can an gaya ma to na huɗin ɗauki wannan haƙƙin ɗauka kai ba sani ba in dan ka suna ya ɓaci ba san mutum da ya ɗauka ba to lallaba ko samu wani yaro ka bashi ya je ya ajiye na ba ta gane ko kai wa mutum alheri yana ya gode kai kuma ka san dama an wasu 'yan zalunce-zalunce da cutar da cuce-cuce da aka ɗanyi da to su ne nan kake ɗaya shi yana ya gode Allah ya saka da alheri kana madalla madalla nan kai mutum shi kuma ya san cewa haƙƙi ne ya mayar ina fata an gane da haka mutum ce ya ɗauka ya mayar ko kuma ya samu mai haƙƙin ya gaya masa cewa to gaskiya ga abin da ya faru amma in haƙƙin yana nan akwai shi mayar kar ka zo ka rike carbi mai dubu ka dinga astaghfirullah wa tubi ilaika ina gaya maka kakkayo da rikanka sharuɗan nan guda uku in ka cika su to mayar da haƙi ga mai shin akwai shi wa illam tujat in babu fa abin an riga an kashe an halakar da shi babu a adatta ko o'itta ko a atta ma yumathilaha mayar da abin da yake daidai da wannan abu au badalaha mayar da madadinsa au samanaha mayar da kuɗinsa abin kam yanzu ya riga ya halaka babu shi waya ce mutum ya kwata amma ya san wanda ya kwaci wayar nan tasa in tana nan wayar ya mayar in ya riga ya salwantar da ita to in akwai irin ta ya nemo irin ta ya mayar idan ba za ta samu ba kimar kuɗinta ya mayar wanda ya kwaci wayarsa ko ya sata ko wani abu mai kama da haka auta ta hallala min sahibiha ko kuma abu na hudu ka nemi mai ita ya yafe ma ka nemi mai haƙƙin kawai ku sasanta wannan duk wanda kai a ciki in abin yana nan mayar baya nan to mayar da makamancinsa ba za a samu makamancinsa ba to duba madadinsa ba za a samu madadinsa ba mayar da kudinsa ba kudin nemi mai haƙƙin ku sasanta ya yafe kun dai ji jiya yadda muka karanta yadda mutum zuwansa kabari zuwansa lahira da haƙoƙin jama'a akwai matsala mun karanta a hakamul jana'is fa in aba haka in ya halatta ma wannan haƙƙin nasa wa hallalaka ya ce ya bar maka ya halatta maka tammati taubatu bi iznillah tuba ya cika da izinin Allah ma'a shurudil mutaqaddima tare da waɗancan sharuɗan da suka gabata guda uku aka zo aka samu mutum wani to gaskiya gashi gashi gashi dan haka Allah dai yanzu ina son a yafe kuma a daga a kawar da kai yace a ba komai wani ai na yafe shikenan wa in kanat tata'allaqu bi irdin idan kuma haƙƙin laifin da mutum ya yana da alaƙa da mutunci ai jiya ma mun yi wannan karatun ko au kalamin ko yana da alaƙa da wata magana au sabbin ko zagi au shatmin ko ɓaci wani hau zalika da makamancin haka fa innaka tatahallalhu minha ka nemi ya yafe maka ka nemi waɗannan abubuwan tun da su ba wani abu madadinsu ba kuɗi ba ne ba wata kadara ba ce mutuncin mutum aka ci zaginsa aka yi cin zarafinsa ƙazafi aka yi masa to wannan kawai sai dai a je a nemi ya afuwa ya yafe ya halatta wannan abu da ya faru illa in khashita an ya tarattabu ala zalika dararun aw fitna sai dai inda kake tsoron wata cutarwa ko wata fitina za ta biyo baya in ka faɗa an fahimta mutum an yi ci zarafinsa an yi gulmarsa an yi ɓatanci gare shi amma bai san waye yi ba kuma in mutum ya je ce shi yayi yana tsoron wata fitina da za ta biyo baya abin kam ya burububi an rasa waye sanin bayyanar da kansa a matsayin shi yayi zai iya jawo wata fitina ko darar wata cutarwa da kila sai ta fi wadda shi yayi to ya za mutum shi ya je zagon ƙasa aka kori wanda ga aiki shi ya je haɗa shi da mai gidansa ko shi ya je ya kaza ko shi ya je kuma bai san shi dai kawai ya ji an sallame shi yanzu mutum ya koma ya ce wa na gararan bannan da kake ta yi da rashin aiki tsawon shekara biyu da aka sallame ka kana nan duk ga ka kaje mai ka kode Allah ya sani mutum ya ce shi ya je ya shiga ya fita a kori mutum a kaga da matsala ina fata an gane to shi yasa sai aka ce idan mutum yana tsoron wani darar ko kuma yanzu yanda harka kwacen wayan nan yawa kawai ya zo ya ce ai shine ya kwaci wayar wani a wuri kaza kaga akwai darar wani abu zai iya biyo baya kaga shi da kyakkyawan niyya ya tuba ne ya karbi cewa in Allah yadda ya daina wannan laifin kuma yana neman ya haɗu da Allah lafiya to kaga garin zuwa ya yi bayani za a ce oh duk wani duk sai a alakanta duk wayoyin da aka kwace a irin wannan wuraren a ce shi ne kuma na Allah ba shi bane to in an samu irin wannan ya za yi to sai aka ce fa akthir min al istighfar wannan gaskiya abin da na fahimta a nan shine in abin yana da alaka da cin mutunci zagi batanci kazafi da sauransu amma in haƙƙi ne na kuɗi ko abin nan mayar akwai hanyoyin mayar da wannan kamar yadda muka tattauna wata mas'ala da muka taɓa tattauna ta a kitabu a sharhu sunna da muka yi a na imam al-barbahari a majalisin abin nan jibuis can mun tattauna game da barayin ko kuma a ce masu ɗiban kuɗin gwamnati an fahimta to sai mutum ya ji karatu yake so ya haɗu da allah lafiya gashi kuma ya daɗe grand ɗin local gama yana share shi to kaga yanzu mutanen local government to kaga a can mun tattauna maganganun malamai yadda mutum zai warware wannan da haka in ya zamanto abu ne wanda yake da alaka da mutunci ko zagi ko mai kama da haka kuma yana ganin in ya bayyanar da kansa wajen neman yafiya to wata fitina za ta taso ko kuma wata cutarwa za ta biyo baya fa akthir min al istighfar malam sai ce to ka yawaita istighfari wa du'a'i da addu'a lahu ga wanda ka ci zarafinsa an gane ko ka yi gulmasa ka yi batanci a kansa yanzu ka je ka gaya masa wani gaskiya ran nan mun zauna amma na faɗi kaza na faɗi kaza a kanka kaza da ya faru mutane duk da kaga sun canza ma fuska ni na je na ɓat to kaga wannan wani za ga ya ji zafin hakan karshen ta sai rigima kuma ta zama wata iri daban to anan sai dai mutum ya yawaita istighfari ga shi wancan da yawaita yi masa addu'a wa zikrihi bil jamil da kuma ambatansa wato ambato kyakkyawa wa bi khasatin musamman fil majalis allati kunta tusi'u ilaihi fiha musamman wuraren zaman da kaje ka bata shi sai kaje ka gyara shi a gurin kawai sai aji da an shigo da hirar wani sai aji kuma kana ta wanke shi kana ta gyara shi kana ta mai kuskure mata wani kai fa ka zo ran nan ka abin nan ka ce a ai na tuba gaskiya hasada ce kawai kuskure ne gaskiya wannan kawai dan adantaka ne amma gaskiya mutumin arziki ne mutumin kirki ne ka dinga faɗar ayyukan alkhairinsa a wuraren da mutane suke ganin a fuska riga ka kai sukarsa gurin suna ganin shi ba mutumin kirki ba sai in gidan rediyo ne sai mutum ya koma ya sai ya sai abinan ya sai airtime ya siya ya ɗanyi program na minti goma sha biyar ko ashirin ko na mai kama da haka na faɗar alheran wannan bawan Allah shi yasa suka ce ah to ai mutum an a kwance wa mutum zani a kasuwa kuma a zo cikin gida a daura masa a gaga tunda an yayata shi yasa suka ce hanyar da mutum ya bi wajen batancin ita zai bi wajen gyarawa gyara mutum yayi wannan dan jarida ya ce to yanzu kai amai ka lashe eh ka ce eh kaza suna da wannan mutum ya je bambar ma ya dawo kuma ko an mabarazana ko an masa wani abu sai kuma mutum ya dawo sai kaje yanzu kenan mutum kayi amai ka lashe sai kaje mutum yana ta dubi dubi yana kwana kwana gara mutum ya ce yayi aman ya lashe ya fi masa la'alla zalika wai duk da hakan fa mala yace watakila hakan ya kunu kaffaratan laka ya zame ma kaffara kaka dauka wai hakan ma an kai kaka sake jiki dai ka dai ta fatan Allah ya sa watakila in ka bi waɗannan matakan wannan abin da kai na cin zarafin wani ya zame ma kafara ina dalili na cin zarafin mutane yanzu dan Allah kame bakinka daga cin zarafin mutane bai fi sauki ba yanzu bin wayannan hanyoyin da kame bakinka wanne yafi wahala na hanyoyin sun fi wahala bin sai ka bi kaza sai ka bi kaza dan a samu warware wannan matsala ta fi wahala haka shi sa annabi ya gaya mana ce ko mu faɗa alheri ko mu shi wa qad tariduhu da mas'alatun yace ga wata mas'ala ta zo anan taqaddama bayani ya gabata anna shuruda ta haqiqat taubati sharadan ta gas wato gas wato tuba ta na gaskiya sharadanta hadhihi al arba'a sune waɗannan sharudan guda hudu تقدم أن الشروط تحقيق التوبة هذه الأربعة waɗannan abubuwa guda hudu su ne sharaɗan wato haƙiƙanin tuba na gaskiya wa annahu idza lam tatawafar hadhihi shurudu idan waɗannan sharuɗan ba su cika ba fattaubatu la qimata laha tuban da kai ba ta da mutunci tuban ba shi da wata kima karka ce to ai na cika sharuɗa uku ina laifi akwai laifi sharuɗan in haƙƙin Allah ne sharuɗa uku in ya haɗa da sharaɗa da haƙƙin ɗan adam da sharuɗan can guda uku da kuma sharaɗi guda ɗaya wanda muka karanta lakin qad yaridu su'alun bala ce sai dai anan wata tambaya za ta iya gangarowa law anna hadhihi shuruda tawaffarat da za a ce waɗannan sharuɗan sun cika غير أن الإنسان عاد مرة أخرى سيدي كم متم فدد يا شكا ودنا شرطا يا كم كوما وكرو نبيو إلى الذنب إزوا وننزنب بعد فترة باين وانا لوكتي ayanci in haƙƙin Allah ne sharuɗa nawa uku to ya cika sharuɗan guda uku a matsayinsa na ɗan adam mai rauni a matsayinsa na wanda shedan ke farautarsa a matsayinsa na wanda yake fama da gwagwarmaya da zuciyarsa wajen yakata sai kuma shedan ya fi karfinsa ya rinjaye shi ya tuba kuma tsakani da Allah tuba mai kyau yayi amma sai kuma ya sake aikata wannan laifin karo na biyu fa hal yuqalu to anan za a ce inna tawbatahul ula in taqadat tuban da yayi na farko ya warware ya tashi walam tu'tabar ba za a yi la'akari da shi ba aljawabu amsa laisa al'amru kazalika al'amarin ba zai zama haka ba bal taubatuhul ula tammatun tubansa na farko cikakken tuba ne Allah kuma ya karba wa inna ma yuhasabu kawai dai za a yi masa hisabi alama fa'ala akan abin da ya aikata ba da zalika bayan ya aikata wancan tuban wancan tuban kam ya zama granted an karba in kuma ya sake aikata wannan laifin to sai kuma a kama shi da laifin nan na biyu tunda wancan ya riga an yafe li'anna taubata domin ita tuba in mutum yayi ta ya jubbu ma qablaha tuban yana ruguje abin da ya gabaci tuban duk laifin da mutum yayi wannan particular laifin da mutum ya ce ya tuba to in dai ya cika sharuɗan tuban to wannan tuban ya tuje ya tumbuke ya rushe dukkan ire-iren wannan laifin da ya aikata a baya da haka yanzu ya kuma aikata wani sabon laifin to wannan sabon laifi za a kama shi za a caje shi da shi ko kun fahimta ai tamhuma qablaha ai ita tuba tana shafi abin da ya gabace ta walakin bi shurudin lati zukirat sai dai da sharuɗan da aka ambata ko bi shurudin lati zakartu ko da sharuɗan da na ambata maka hunaka sharɗun akhar mala yace akwai kuma wani sharaɗin fa daban qad la yatanabbah lahu al wasu ba sa ankarewa da wannan sharaɗin da yawa daga wasu daga cikin mutane ba sa hankalta ba sa fahimtar wannan sharaɗin wa huwa shine an takuna taubatu waqi'atun fi zamanin tuqbalu fihi tauba lalle ya zama tuban an yi shi a daidai lokacin da ake karba tuba ka san ana rufe karba tuba to lalle ya zama to mutum yayi kokarin yin tuban a daidai lokacin da ake karba tuba amma idza balagatir ruhul hulqum amma duk sanda ran mutum ya zo makoshi ma'ana an zaro ran sarai ya zo makogwaro au dala'ati shamsu min magaribiha ko mutum ya yi sakaci bai tuba ba daga zunubi har rana ta hudo daga mafaɗarta cikin manyan alamomin tashin alkiyama fa inna taubata la tuqbalu to tuban ba za a karba ba ko da ya cika waɗancan sharuɗan in ya makara ya yi latti har bai tuba ba sai da yana kan gadon mutuwa alamomin mutuwa duk sun zo masa ya ce zai tuba tubansa ba shi da fa'ida ko in Allah ya raya shi har zuwa manyan alamomin tashin alkiyama suka fara bayyana yana aikata laifi bai tuba ba har sai da rana ta hudo daga mafaɗarta sannan ko ya cika waɗannan sharuɗan tubansa ba za a karɓa ba to kaga wannan sharaɗin kuma mutane da yawa suna mantawa da shi ana tuno da wancan na malam Abdulrahman al-Akhdari guda uku da kuma wannan na hudun shi ma duk muna iya tuna amma wannan sharaɗin na cewa fa tuban nan fa yana da wa'adi fa yana da lokaci kuma lokacin da mutum zai fada wannan komar ta mala'ikan mutuwa ya shiga yanayin gargara ba gaya mutum za a yi ba to kaga ashe jinkirin tuba ba karamin ganganci ba ne shi yasa malam abdurrahman al-akhdari yace min alamatu shiqa yana daga alamar mutum matsiyaci ne ba shi da rabo kaga mutum ya ki ya tuba yana ta cewa hatta ya hajiya lillahu a ce ya tuba yana a shi ai sai dai ai shi ku dai ku dai ci gaba da mana addu'a shiriya ta Allah ce in Allah ya nufi za mu shiryu muna nan muna ta tuba muna nan kai muna ta kokari dai abun nan wannan malam mai Abdurrahman al-Akhdari yace alamar shakawa ce wal khizlan wa damsul basirati in kana neman takwali shine wanda ake cewa ya tuba ya ce ba zai tuba ba yanzu ba yana ganin da ɗan sauran lokaci sai ya gama shanawa lokacin da za a shiga cikin irin wannan yanayin ba gaya wa mutum za a yi ba a yi mun ga ƙasa da awanni mutum ya rikice yanzu nan ya shiga cikin wani yanayi bai ma san a inda yake ba to a daidai wannan lokacin za a yi mutum zai ce zai tuba kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuqbalu tawbatul abd ana karɓar tuban bawa malam yu gargir matuƙar bai zo gargara ba matuƙar rai bai zo gargara ba wal gargaratu me ake nufi da gargara mala ya ce bulugun ruhil hulkum isowar rai makoshi makogoro ai halal ihtidar ma'ana halin halartowar alamun mutuwa wannan hadithin imam ahmad ya fitar da shi hadithi na 6,160 imam tirmidhi hadithi na 3,537 ibn majah hadithi na 4,253 ibn hibban hadithi na 628 alhakim hadithi na 7,659 hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma imam tirmidhi yace hadithun hasan abu abdullahi alhakim an-naisaburi yace hadha hadithun sahihul isnad wa lam yukhrijahu wa sahahu adh-dhahabi وجاء في الحديث الآخر يازو cikin wani hadithin inna Allah azza wa jal Allah mai girma da buwaya ya busuti yadahu bil-layl yana shimfude hannunsa da da daddare li yatuba musii'un nahar dan wanda ya aikata mummunan aiki da rana ya tuba wa yabsudu yadahu bin nahar Allah madaukakin sarki yana shimfude hannunsa da rana li yatuba musii'un nahar dan wanda ya aikata laifi ya aikata ba daidai ba da daddare ya tuba hatta ta dulu a shamsu min magaribiha har sai ran da rana ta hudo daga mafaɗata ma'ana Allah maɗaukakin sarki ƙofarsa ta karɓar tuba a buɗe take matuƙar rana ba ta hudo daga mafaɗata ba wannan hadithin imam muslim ya ruwaito shi hadithi na 2759 hadithin abi musa radiyallahu an wa illa فالإنسان يقع في الذنوب لكن باب التوبة مفتوح وإلا إن با هكذا فالإنسان يقع في الذنوب mutum lallai zai iya afkawa cikin zunubai lakin babar taubatu mafto sai dai kofar tuban a buɗe take walidhalika yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa laulam tuzinibu da ba kwa aikata laifi la zahaba Allahu bikum da Allah ya tafiyar da ku wala jaa bi qaumi ya kawo wasu mutane wasu halittun sababbi yuzinibuna da za su yi laifi fa yastaghfiruna Allah su nemi gafarar Allah fa yaghfiru lahum ya gafarta musu hadithin ba cewa ba lasisi bane ka je kai zunubi an gaya maka lallai dan adam a matsayinsa na dan adam mai rauni lallai zai dinga fadawa cikin zunubi cikin yi wa Allah laifi kuma wannan hadithin yana nuna kar ka taba yanke kauna da rahmar Allah a duk laifin da ka aikata kar mutum ya dinga ganin shi kamar da yayi kaza kawai sai dai a tafi a haka a'a tuban dai Allah madaukakin sarki bai halicce ka da sinadarin da ba za ka yi laifi ba kai ba mala'ika ba ne, don kar ma ka dinga ji da kanka domin jiji da kai na ganin kai wata tsiya ne ya fi laifin girma a wurin Allah. Da zara an ce ga wani shi ba ma ya laifin yana jin shi wankakke ne baya aikata laifi to ai kaga zai dinga jin wannan jin kan to wannan jin kan kuma ya fi zunubin zama zunubi. Da haka wannan ka fahimci haka kawai mu zamanto kullum ala tauba kawai. innakum tukhdi'una bil-layli wan-nahar ya ibadi innakum tukhdi'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum wannan hadithin imam muslim ya fitar da shi hadithi na 2759 hadithin abi musa radiyallahu anhu fal wajibu abinda yake wajibi afuwan wannan hadithin imam muslim hadithin abi huraira imam muslim hadithi na 7,141 hadithin abi huraira falwajibu alal muslim abin da yake wajibi akan musulmi almubadarata ila tauba gaggawa izuwa tuba wa adami taswifi da rashin taswifi fiha cikin tuba me ya taswifi saufa ai zan tuba ai zan tuba ne ai zan tuba ne ai insha Allah karshen 2025 na ai na riga na yi saita na riga na shirya cewa daga nan kawai shikenan abinda na samu na samu daga wannan sana'a ba zan sake yin ta ba a taswifi kenan an gane taswifi daga saufa ne ai da da sannu zan tuba dai ai zan tuba ne ba a san wannan a cikin aikata a cikin tuba qala Allahu jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ce innamat tawbatu ala Allah للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك, أتوب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما توبة أورن الله كوي ga waɗanda suke aikata wato karɓaɓɓen tuba a wurin Allah kawai shine ga waɗanda suke aikata asu a mummunan laifi mummunan aiki bi jahalatin da jahilci thumma yatubuna min qaribin sannan su tuba da gaggawa ba sa jinkiri shine min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim irin waɗannan su ne waɗanda Allah yake karɓar tuban su wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima wa ma'ana min qaribin ma'ana da gaggawa ai kabala bulugin ruhil hulqum ai kafin rai ya zo makoshi ya zo makogoro wa qabala tulu'i shamsi min magaribiha kuma kafin rana ta hudo daga mafadarta thumma qala subhana sannan Allah subhanahu wata'ala yace wa laysatit tawbatu ba a karbat tuba lillazina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai alamun mutuwa sun zo musu qal sannan sai mutum yace inni tubtul ana na tuba yanzu suratul nisa ayata goma sha takwas waccan kuma ta sha bakwai lauka na tamfa'u da irin wannan tuban yana da amfani lanafa'at fir'auna da ya amfani fir'aun fa innahu indama ahassa bil garaki domin fir'auna yayin da ya fahimci nitsewa a cikin ruwa ya zo kala sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin nayi imani annahu yanda sha'anin da al'amarin yake la ilaha illallazi amanar bihi banu isra'ila wato babu wani abin bauta illallazi amanar bihi banu isra'ila sai wannan da banu isra'ilawa suka yi imani da shi wa ana minal muslimina ni ma fa kai na zama musulmi fir'auna yace shi ba ya musulunta faraddallahu tabaraka wa ta'ala alai Allah madaukakin sarki yayi martani ga fir'auna wa katabahu al'ana ya rubuta cewa al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nas an ayatina laghafilun al'ana Allah ya ce sai yanzu al'ana yanzu wa kada asaita haqiqa ka saba wa Allah qablu tun a baya wa kunta minal mufsidin ka kasance daga cikin mabarnata فاليوم ننجيك ببدنك ولتكون لمن خلفك آية سورة يونس آية 91 lokaci yayi to insha Allah sai mu tsaya wali hada tabata an rasulina alkarim abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya ba mu damuna mai albarka dukkan alkhairan da ke cikin wannan damuna Allah maɗaukakin sarki ka saukan mana da shi dukkan wani abin ƙi da damuna take tafa da shi Allah maɗaukakin sarki ya kare mu ya kare al'ummar musulmi baki ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba da amfanin gona mai yawa Allah ya kuma kwararo mana sauƙi a cikin rayuwa Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka ji kan magabatanmu Allah maɗaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum